إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساكي أدوادك أولنا الرانا تلاربا درن الحميس yau alamu sabaka ce 19 ko? to 18 ko 19 ga watan rajab hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin makka zuwa madina shekara 1442 daidai da uku ga watan uku shekara ta 2021 wannan shine darasinmu na biyar a cikin littafin raqa'iq fi daqa'iq a wannan masallaci na Ubay bin Ka'ab da ke nan unguwar Dosa Kaduna. Muna shafi na goma sha hudu, ƙarƙashin matashiyar da malam ya masa da zalikumullahu rabbukum. Wannan shi ne Allah maɗaukaki kuma shi ne Ubangijinku mahalicinku. To, babin kamar yadda kuka lura, yana mana shimfiɗa da sanin girman Allah ne a karan fari. Insha Allah ta'ala kila zuwa mako mai zuwa mun karkare abinda shafi babin ya kunsa sai kuma mu je babi na gaba wanda ya masu take da kafabil mauti wa idan mutuwa ta isa wa'azi ga dukkan mai hankali. To fatanmu shine Allah ta'ala yarda da mu wanda kuma suka rasu a cikin 'yan uwanmu Allah ya gafarta musu. mu kuma da muke raye Allah ya sa ƙarshen mu ce kyau Allah ya sa mafi alkhairin rana a rayuwar mu ita ce ranar da za mu haɗu da Allahu subhanahu wa ta'ala a cikinta kamar yadda na faɗa za mu tashi inda malai matake da ko yake cewa la ilaha ghairuhu wa la shabiha lahu wa la nadhira lahu wala walada lahu wala walida lahu ولا صاحبة له ولا شريك له ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقطاع ما ليتي الله فدا kuke ji ku ƴan uwa musulmi shine wanda la ilaha ghairu wallahi babu wani abin bautawa bisa cancanta face shi saboda duk abin da ke sa a bauta ma wani Allah babu wanda iya cika shi in ba Allah din shi kansa ba dan duk wanda za a bauta mishi dole zamto rayayye ne wanda mutuwa ba ta riskan shi wanda kuma ba wanda ya cika wannan sifa idan ba Allahu subhanahu wa ta'ala ba ko domin malamai karkashin faɗin Allah ta'ala da ya ce kullum man alaiha fanin duk abin da ke ban ƙasa ƙararre ne wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram wanda zai wanzu kadai shine ubangijin kama abocin girma da karamci suka ce hadhihi al aya wannan ayar da Allah ya saukar fa ta'ziyatu li jami'in nas Allah ya ma kowane mai rai jana'i ta'ziyan kansa ne kamar yana ce mana Allah ya ji kanmu mun riga mun tafi lokaci kawai muke jira to kaga Allah shi kadai zai rage shi yasa imamu tahawi yake siffanta Allah yake cewa awwalun bil ibtida wa akhirun bil intiha Allah shine na farkon da baka san bai da farko sannan na ƙarshen da kuma ba a kaiwa ƙarshen shi da kansa Allah sai tabbatar ma kansa da wannan yace huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim an gane ko to da muka ce duk wanda ba Allah ba bai cancanci abauta masa ba saboda yana da tawaya Allah kadai ke da kamala ko da muka kawo ta waya ta farko muka sa mutuwa a ciki Allah da ya tashi siffanta kansa ce Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu sannan al-qayyum kage yana tabbatar ma kansa cewa mutuwa ba ta riskan shi mu muna gajiya har Allah ya ce waja'alna nawkum subata mun sa bacci ya zanto hutu a gare ku yasa an kaga ji sai aka ji an ce ba za ka dan rintsa ba ko ka samu karfin ka tamu an jima ka ci gaba da abin da kake saboda rauni ne to amma shi Allah sai siffanta kansa cewa la ta'khudhuhu sinatun gangadi ma bai sai kama Allah ba wala naum ballata na a ce yi bacci saboda gajiya duk al'amarinsa tsakanin nufi ne yake kasancewa shi yasa da ya ce walakad khalaqna samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayyamin hakika mun halice sammai da kasai da abin da ke tsakaninsu a cikin kwanaki shida kaga a tunani na dan adamtaka mutum zai iya tsammanin kwanaki shidan nan da Allah ya faɗa kamar yana nuni zuwa ga cewa an yi aiki ne mai yawa har aka ɗauki kwanaki shidan nan Allah ya yi ƙoƙari in ba Allah ba wake iyawa cikin kwanaki shida to al'amarin sama ya wuce haka sai ta da kansa ya ce wa ma masana min lugu babu wata gajiya da ta shafe mu ma'ana da Allah ya so ya halicci sama da ƙasa da kwanaki shidan tsakanin kafin da nunin ma da ya halicce su amma ya yi kwanaki shidan saboda ta hikima tashi daga ciki ya nuna mana mu rayuwarmu tana tafiya ne sannu a hankali don haka ake koyar da mu akan wannan tsari ba wai don ya gagari Allah ba subhanahu wa ta'ala to Allah subhanahu wa ta'ala malam yake cewa la ilaha ghairuhu Allah shine wanda babu abin bauta bisa cancanta face shi wala shabiha lahu babu kuma wanda yake kama da Allah wala nazira lahu kuma Allah bai da tsara ko ta sifa ko ta aikace-aikace ko mata menene babu wanda za ka iya cewa tsara ne ga Allah wurin yin abin da Allah yake yi subhanahu wa ta'ala wala wala da lahu Allah bai da ɗa ballantana a tunanin cewa galibi muna haihuwa kuma daga cikin fatan haihuwarmu shine ‘ya'yanmu su amfane mu shi yasa har a shari'ar musulunci a nan sulawar ke cewa duk ɗan adam idan ya mutu ayyukansa sun yanke gaba ɗayansu in banda abubuwa guda uku daga cikin abubuwa guda uku nan ya faɗi waladin salihun ya lahu mutum ya haifi ɗa amma ɗan nagari mutumin kirki mai bin addinin Allah wanda zai rinka yi masa addu'a annan sulasula ya siffanta wannan a matsayin wani cin gajiya ne to saboda mu muna da rauni ne mutuwa na riskanmu ko muna buƙatan taimako amma anan shi Allah ta'ala ma da ya ce la walada lahu bai da ɗa nan bai buƙatan taimakon kowa kun gane ko wala walida lahu bai kuma da mahaifi wala sahibata lahu Allah madaukin sarki bai da koda iyali shi yasa yake cewa lam yalid wa lam yulad ko subhanahu wa ta'ala wala sharika lahu Allah fa bai da abokin tarayya a komai laysa li awwaliyatihi ibtida farko na Allah bai da mafari wannan ana so kai imani da haka dan ya siffanta kansa a haka wala li akhiriyatihi inqida kuma karshen sa bai da karshe wala yablugu kun hasifatihi alwasifun masu siffanta ba su isa su kai kololuwar siffanta Allah ba shi yasa duk abin da Allah subhanahu ta'ala ya faɗa game da abin da kaga a tunaninka na dan adam bai riska ba to kana da ka'ida ta hadu sunna yanda zaka fita lafiya akan irin wannan saboda tunaninka na iya riskan dukkan abin da yake sa'anka ne to mu kuma ce wala nazira lahu bai da sa'a to dan haka ashe tunda ko bai da sa'a zai yi abin da in ba shi ba a kansa ba wanda ya sai riski wannan abu to zaman ka lafiya shine duk abin da Allah ya faɗa sai ka bi ka'idar da Imam Malik ya faɗa daga malamin sa Abdurrahman Ar-Ra'i yake cewa duk abin da aka faɗa maka a addini wanda tunaninka ba zai iya raska ba amma ya tabbata tabbas annabi sallallahu alaihi ya faɗa ko kuma Allah da kansa ya faɗa yace to al-imanu bihi wajib gaskata wannan abun a gare ka in dai kana so musuluncin ka ya zauna lafiya to kai imani da shi tunda dai Allah ya faɗa to ka yarda tunda annabi sallallahu alaihi ya faɗa kuma ya tabbata ya faɗa to dole kai imani da shi kamar hadisin da ya magana ka azaban kabari annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yace za a zaunar da mutum a yi masa tambayoyi a yi masa kaza kaga duk wannan wani abu ne wanda duk wanda ya je bai dawo ba da haka ba za a haɗu da shi ba sai a filin alkiyama amma wanda ya faɗa kuma wa ma yantiku anil hawa bai faɗin sarrai in huwa illa wahayin yuha sai dai wahayi ne idan an yi masa to sai kaga wani zai iya tunanin to ai wani hatsari yake yi wani dabba ke cinye shi wani konewa yake yi to ya aka yi aka zaune da iya kaza a'a in kana so ka fahimci abin kafin kai wannan tunanin ka tuna shekara ɗari kafin a yi kai aka yi aka samar da kai idan har babu kai an samar da kai wanda ya wannan aiki kuma ya ce zai zaunar da mutum to kar kai shakka kar kuma kai mamaki don inda akwai mamaki to da a samar da kai ne kamata kai mamaki ba a za a tashe ka ai maka tambaya ina fata mun fahimci wannan to don haka nan sai mu yadda duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ko ya tabbata alqur'ani al-imanu bihi wajib ko dole mu yadda da shi a wal kayf majhul ya abin yake baka sani ba Allah da ya faɗa kuma ka yarda shi ke aikinsa ba kuma aikinka ba ne mun fahimta ko sannan wasu alu anhu bidi'a ka matsa sai an maka bayanin ya yake tunda duk irin wannan dama ba abautar da kai shi ba ba ce dole sai ka san shi imanin ka ke cika ba yadda ake so ka yi da shi ba wai binciko shi ba mun fahimci wannan ko to ka matsa kuma da tambaya sai ka gano ta yaya za a yi wannan yayu to wannan kuma kirkira ne a cikin addini wanda ke halakar da mutum Allah ya tsare mana imanin to shine sai malai ke cewa wala yuhitu bi amrihi almutafakkirun waɗanda suke da tunani tunane ba za su iya kewaye al'amuransa ba duk iya tunanin da za su yi Allah ya riga ya wuce tunaninsu subhanahu wa ta'ala da kansa Allah ta'ala ya kore ma kansa kamanceceniya da komai yake cewa laisa kamithlihi shay'un babu wani abu da ɗai da ya kama da Allah ko a zati ko a sifa amma kuma tare da haka ya tabbatar ma kansa da wasu siffofi ya ce wa huwa sami'ul basir lallai shi mai ji ne kuma mene mai gani ne mun ta bayani a baya jinsa ba irin jinmu ba ne jinsa akwai kamala jinmu akwai tawaya yanzu nan muna nan duk abin da matanmu ke faɗi a gidajenmu ba mu sani ba kila ma yanzu haka wani abu ya faru a gari duk ba mu sani ba saboda ba ma iya ji sai abin da ke kusa da mu muke iya ganin shi ba ma iya gani sai abin da ganin muke iya ɗanka ne kai ka haife shi amma yana can nesa sai ka ga kana hango alaman mutum kana kamar mutum ne anya ko wani ne ke eh wani ne ba kama san ɗanka ba ne sai ya matso inda ganin ka ke da iyaka sannan ka gane wane ne ko in yi magana ka ci sautin shi to shi Allah subhanahu ta'ala wannan baya da wannan kwata-kwata a cikin jinsa ko ganinsa ganinsa yana da cikakken ilimi hakanan jinsa yana da cikakken kewayewa ta gaba daya hadda kansa yake cewa wa ma tasqutu min waraqatin ko illa ya'lamuha babu wani ganye da zai tsinke a daji daga wata bishiya ya fadi Allah ce face na san wannan ganyen ya fadi in wannan bishiya tana da ganye 300 yanzu ɗaya ya tsinke ya fadi Allah ya sa akwai saura 299 a kanta wala habbatin fi zulumatil ard babu wani kwaya da ke cikin ƙasa da aka birne shi ko a gora ko a kaza wanda aka rufe shi a cikin ƙasa ba ce Allah ya san kwaya guda nawa ka bizne a cikin gonanka akwai mai hanci wanda zai tsiro akwai mara hanci wanda ba zai tsiro ba duk Allah ya kididdige su ahsa kullu shay'in adada Allah ke wai komai kuma ya san adadin sa da yawan sa da kanshi yake faɗin wannan to kaga mu muna ji Allah yana ji amma kuma jin mu ba irin jinsa bane mun faɗi hikiman da yasa Allah ɗaukin sarki ya samu muna ji saboda mu gane mu ƙara jin tsoron shi in aka ce kai maganin da ka faɗa fa wane ya ji in ka san baka da gaskiya sai ka ji gaban ka ya faɗi ko ba haka bane saboda kana ɗarɗar ɗin me zai faru to ina ga a ce Allah kuma ya ji laifin da kai kaga hankali zai tashi to haka nan in kuma ka shiga matsatsi sai aka ce ai Allah ya ji roƙonka shi ma za ka samu nasuwa amman yujibul mudarra idza da'ahu wane ne kan amsa mu wanda ya shiga matsatsi a yayin da ya kira shi in ba Allah ba ina fata mun gane to wannan ji da Allah ya siffanta kansa da shi kuma ya siffanta mu da shi saboda a samu alaka ne ta cikakkiyar bauta yadda za mu fahimce shi kuma mu bi shi Allah ka ba mu ikon bauta maka kamar yadda kake so malai ce huwa subhanahu al-latiful khabir lalle Allah madaukakin sarki shine al-latif mai tausasawa Allah yana da tausayi ya Allah ka ji tausayin mu alkhabiru kuma shine wanda yake yake kwararre wurin bayar da labari sannan al'alim Allah masani ne yana sanin komai karka ga an yi wani abin ya kyale alqadir yana da iko sai dai yana da talala yana da rangwame yana da haƙuri yana da juriya Allah subhanahu wataala ba kamar dan adam ba as-sami'ul basir mai ji ne kuma mai gani mun bayanin sa a waccan aya al-aliyyul kabir Allah shine madaukaki mai girma ya koyan kwa musulmi ar-rahman shine wasu malamai suka ce mai yalwar rahaman da har kafirai suna amfana da rahamansa in ya tashi ruwan sama bai cewa ta tafi gonar liman banda na fasto a'a sai ka ga wani illiman bai samu kudin taki ba fasto ya samu yuriya 2020 sai ka ga yana fita da buhun da liman bai samu ba min rahmatihi wannan duk daga sunansa ne na ar-rahman ko ba za ka sha sweet mu dan kana mumini ka ji zaki kafirin ya sa baki ya ji daci ba a'a duniya ba komai bane a wurin Allah shi yasa sai ya kyautatta ga wanda yake so har da wanda baya so yana cikin suratul zukhruf yake cewa walaula an yakuna an-nasu ummatan wahida لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون وذخروفا sai a gaba cewa in kullu zalika lamma mata'ul hayatid duniya jin dadin duniya ce kadan a takeice abin da ayan ke dauka shine in dambaicin kada mutane su kasa hakuri dukkan su su koma kafirai su bar imani yace da dukkan da wani kafirci ya zage ni sai in masa kyautan gidan zinariya a duniya sai a gina ma gina ma mutum gida na gol a duniya a bashi kyauta sakamakon ya zagi Allah har cokalin da zai ci abinci na zinariya ne a gida Allah ya ce amma ya san mutane ba za su iya hakuri ba tunda wani wuri ya ce kalla bal tuhibbunal ajila kuna son tanan kusa wa tadharuna al akhirah kuna kyala ta nesa din yace to in dan baicin kada kowa ya koma kafirci a bar imani yace to duk wanda ma yi aikata zunubi na kafirci sai mai mai kyautan gida na zinariya a gidan duniya kenan ashe ba da duniya ake awo ba da addini ake awo Allah ka samu cikin mutane masu addini to wannan ar-rahman Allah shine mai yalwar rahaman da take shafan mumini da kafiri salihi da fasiki duk Allah kan iya musu rahama wannan kyauta ce daga gare shi sannan ar-rahim shine mai cikakken jin kai amma wannan sai a lahira kuma muminai kadai suke amfana da ita Allah ka sa muna cikin su alqawiyyu Allah shine mai karfin da ba wanda ke gagarar shi uwa musulmi sannan bayan karfin kuma al'azim yana da girma kwarai da gaske al'aziz Allah mabuwayi ne yana da karfin da ba abin da ke gagarar shi amma kuma in karfi kadai zai bada nasara har sai ya hada da hikima sai ce alhakim laifin da ake mishi zai iya kama kowa sanda ya so amma yana da hikima sai ka ga yi ma wani talala saboda tausayi ya samu ya tuba ya gyara an gane ko to shi yasa Allah nakin sarki bai hada siffa ta rahama kadai sake ya bar mana ita a Qur'ani saboda kar mu shagala mu kasa bin shi har mu je mu shiga cikin shirka da manyan zunubai masu halakarwa sannan bai tsoratar da mu tsoron da zai sa kuma mu yanke rahama daga mu yanke kauna daga rahamarsa gaba daya shi yasa alqur'ani za ku ga da'iman yana bainal khawfi war raja in Allah ya tsoratar sai kuma ya koma sai ya kwadaitar dan da wannan ake samun balance to har a sunayen shi a haka za ku tarda abu al-ghafurul halim Allah shine mai yawan gafara al-halim kuma mai hakuri hakuri wanda yake dauke da juriya kwarai da gaske al-hamidul karim Allah shi ne alhamid shayabo alkarim kuma mai karanci mu ma mun ce alhamdulillahi ko al'afuwu Allah shi ne mai yafiya attawab kuma wanda bayan ya yafiyan yake karɓar tuba alghani Allah shi ne mawadaci alwahab bayan ya wadata kuma yana badawa mawadaci kuma mai kyauta kaga wannan sifa ce ta karamci dan ba dukkan mawadaci ne yake da ɗabi'ar kyauta ba amma shi Allah yana da shi to shine sai malai dunkula waɗannan ya kawo mana su a aya guda ɗaya cikin suratul hashr yake cewa huwa Allah shine fa Allah wanda ya cancanta da bauta al wanda shi ya halitta al-bari'u ya kirkiri halitta al-musawwiru ya suranta ta a yanda kake ganinta lahul asma'ul husna sanu dai Allah yana da wasu sunaye mafiya kyawu yusabbihu lahu ma fi samawati wal ard dukkan abin da ke cikin sammai da ƙasa suna yi ma Allah tasbihi mu ma mun ce subhanallah wa huwa al aziz shine al aziz al hakim kun san annabi sallallahu ya ce kalimatani khafifatani ala lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila ar rahman subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al azim wanda Allah sallallahu alaihi ce kalimatani kalmomi ne zan faɗa muku guda biyu khafifatani ala lisan suna da saukin faɗa ba su da wahala faɗe su a harshe amma ban an je alkiyama faqilatani fil mizan suna da nauyi a ran da za a saka maka zaka ga amfanin su sannan bayan wannan habibatani ila rahman waɗannan kalmomi guda biyu Allah yana matsanancin son su kwarai da gaske sai ce su ne ka ce subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al'azim waɗannan kalmomi guda biyu Allah yana son su suna nauyaya mizanin bawa ranar alkiyama sannan suna da saukin fadi a gidan duniya mu ma mun ce subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al'azim to sai malam ya ce rahmanud duniya wal akhirah Allah shine mai jin kan duniya da lahira Allah ka ji kanmu wa rahimuhuma sannan mai jin tausayi alladhi kataba ala nafsihi rahma Allah shine wanda ya daura ma kansa rahama da jin kai Allah ka samu na da rabo wa huwa arhamur rahimin Allah shine mafi jin kan masu jin kai inda wani mai jin kai to Allah ya fi shi alladhi ghalabat rahmatuhu ghadabahu lalle Allah shine wanda rahamarsa ta rinjaye fushinsa kama kataba zalika indahu kamar yanda ya wajabta ya rubuta haka a wurinsa ala arshihi akan arshinsa في الكتاب المبين على التابي ما بيانيشيني لوك المحفوظ malai ci da cewa Allah fa shine ya yan uwa ku sani almutasarrifu mai jujjuyawa fi khalqihi a halittansa bima ya sha'u da abin da yaga dama min al'amri na daga umarni ko in aka zo azumi ce kutiba alaikumus siyam an wajabta muku azumi kowa ya azumi ganin damansa ne kuma dole a bi shi dai ana so a zauna lafiya wannahyi da kuma hani shike hanawa kuma ya isa ya hana ko yace wala taqrabul fawahisha kakku kusanci duk wani abu da zai kai ku zuwa ga zina ma zahara minha abinda suka bayyana wama batan da abinda ya boyu karku yi yana da mummunan sakamako to kun ga ya hana wannan Allah subhanahu wataala sai dai ana gane hankalin mutum ta hanyar in shari'a ta ce yayi yana yi ko ta ce ya bari yana bari wannan shi ke nuna cikan hankali ga ɗan adam duk ɗan adam da ba iya kontrolin ɗinsa to akwai wata noti da ta kwance a kansa wanda matsala ce alamar mutu ya mallaki hankali shine in an iya sa shi abu mai amfani a ga yana iya bi in an hana shi abu mai cutarwa a ga yana bari to a wurin shari'ar musulunci wannan shine kamala ta hankali Allah ka samu a cikin su wal izazu Allah shine yake daukakawa wal idlal kuma shi ke kankantarwa wal ihya duk wanda kaga an raya shi Allah ne ya raya shi wal imatati haka nan duk wanda ya mutu lokacin sa ne Allah ne nufin ya karbe shi mutum bai mutuwa kafin lokacin sa wal hidayatu Allah shike shiryarwa Allah ka shiryar da mu da zuriyarmu wal idlal sannan Allah shike batarwa Allah ka tsare mu da bata al quddus yan uwa musulmi Allah fa shine matsarkaki allazi tasafa bi sifatil kamal wanda ya siffantu da dukkan wata siffa ta kamala na yi bayanin wannan a baya Allah babu tawaya a tare da shi subhanahu wa ta'ala shi yasa ku ga annabi sallallahu alaihi wasallam in ya tashi zai salla cikin dare yana yin du'aul istiftah addu'a buɗe salla daga cikin addu'o'in da yake akwai wanda a cikin ta suna na hisnul muslim zaka je yana ma Allah kirari yana cewa wal khairu kulluhu bi yadayk wa sharru laysa ilayk ana bika wa ilayk ko tabarakta wa ta'alait annan sallallahu alaihi cewa wal khairu kulluhu bi yadik ya Allah dukkan alkhairi fa yana hannunka ne sai ka so ka bani sannan zan iya samu washar dukkan wani abu na sharri laisa ilaika Allah ba a jingina shi gare ka ma'ana kana ma Allah magiya ka ba alkhairi ka kare ni daga sharri ko sai ce ana bika ni din nan fa daga gare ka nake kai ka halice wa ilaika karshe ban da mafaka dole gare ka zan dawo tabarakta wata'alai har zuwa ƙarshe abin da annabtula suna ya faɗa in mutum ta sallar dare ya kamata ya rinka karanta wannan addu'a tana na hisnul muslim tana da ma'ana ƙwarai da gaske kai ko addu'a na karɓar maka ba karɓi sallar ba ka more ballanta na wannan addu'a mabuɗin alama ma karɓi sallar ka ne saboda ka dace da shirya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam abin da ya faɗa shi kai na farko kenan sannan kuma na biyu kai ma Allah kirari Allah na so a yabe shi ai masa kirari kafa ai mata kafa ai masa wani bauta malaici wata kaddasa an kulli naqsin wa muhalin Allah subhanahu ta'ala ya tsarkaka daga dukkan wani naqas wata naqasa wa muhalin da kuma korarren abu daga gare shi wa ta'ala anil ashbahi Allah ta'ala ya daukaka gabarin a kamanta shi da wani wal amsal ko a musalta shi da wani as-sami'ul basir Allah mai ji ne mai gani ne kamar yadda ya faɗa mana da kansa a baya amma fa mu sani la ka sam'i wala basari ahadin min alwara ba irin ji ko ganin wani daga cikin abubuwan halitta ba alqa'ilu li Musa wa Harun Allah shine wanda ya faɗa ma annabi Musa da annabi Harun ya ce da su innani ma'akuma lallai ni ina tare da ku da ilimi na asma'u ina ji sarai wa ara kuma ina ganin abinda ke gudana Allah ce makilima al-ghafuru shakur Allah shine mai yawan gafara kuma mai godiya alladhi yaghfiru al-kathira min az-zalal Allah shine wanda yake gafarta da yawa daga cikin kurakurai da tubatubai Allah ka gafarta bana wa yaqbalu al-yasir Allah kan karbi aikin da kai shi dan kadan min salihil amal daga manyan aiki in ya karbi wannan dan kadan din da kai fayudha'ifuhu sai Allah ya ninninka maka adhafan ninkawa kathira mai yawa wa yusibu alaihi sannan bayan ya ninninka maka kuma ya tara abin ya satanka maka as-sawabal jalal sakamako mai girma ba ku gama karuwan da ta shayar da kare ruwa da takalminta ba annan sulasun ya ce Allah ya shigar da ita aljanna kishi ta ji kishi ta ji karuwa fa ‘yan wuta fa'aran alkiyama suna kawo ƙaran cewa warin farjin mazinata yana damunsu fiye da azaban wuta suna roƙo a raba su da mazinata a azabar da suke ciki wannan ba ƙaran musiba ba ce to amma mace karuwa ta zo wucewa ta ji kishi rijiya ba guga ta shiga kwazazzago ta shiga rijiya ta sha ruwa ta fito sai ta ga wani kare yana lallage yana fito da harshe yana lasan ƙasa alama yana neman ruwan da zai sha a sahara tsanani yayya ta ce abin da ya koro ni shi ya koro wannan dabba ta koma ta ɗibo ruwa da takalminta ko da huffinta takalminta na fata ta fito ta ba wannan karen ya sha ku ga kare fa wanda ma shari'a ta hana mu kiwon shi in ba da larura ba aka haramta mana kamar ka ce ƙazantacciyar halitta a cikin mutane ta taimaki ƙazantaccen halitta a cikin dabbobi amma annan sulasu ne ce wallahi sakamakon wannan abu da sai Allah ya gafarta mata kuma ya sa ta a aljanna to malamai suka ce ma wani abin da ke da ban mamaki a cikin hadisin da ban sha'awa shine Allah bai ce ta tuba ba a hadisin annan sulasu bai ce sai ta tuba ba sai Allah ya ci tuban ta ya gafarta mata a'a ya nuna yalwar rahaman Allah ma ya nuna cewa ko bata daina abin da take ba Allah ya yafe mata duk da ba garanti bane wanda ke zunubi ya ce zai shiga ita ma bata sani ba annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya bada labari an gane ko kuma asalin irin wannan aikin yana kaiwa ne ga azaba dan haka mutum bai san ko shine za a yi marahaman ko ba shi bane ba dan haka maganin kar ayi shine kar a fara ko Allah kai mana tsari kuma ka tsare mana imanin mu amma dai dole mu yadda Allah ta'ala yana da yalwan gafara yana kuma karban aiki kadan ya mai da shi babba kuma ya sakanka a kan shi kamar yadda mala ya faɗa a nan tun da nasoshi na hadisi da alkur'ani sun tabbatar da haka mala ya ce ƙalar lahun azza wa jalla allah mai girma da buwaya da kansa ya ce inna rabbakumullahu alladhi khalaqa samawati wal ard lallai sanu dai ubangijinku abin bautan ku mahalicinku shine wanda ya halicci sammai da ƙasa a cikin kwanaki shida thumma stawa ala al sannan daidaita ka al'arshi daidaitan da ta dace da shi wanda shi kaɗai bar makansa sani yudabbiru al'amr Allah yana juya al'amura daga yarinta zuwa tsufa daga lafiya zuwa ciwo daga rashi zuwa wadata ko daga rayuwa zuwa mutuwa shine yudabbiru al'amr ma min shafi'in babu wani mai ceto illa min ba'di iznihi sai da bayan izinin Allah Allah ka sa almanzan ka ya cece mu cikin aminci zalikumullahu rabbukum yan uwa wannan fa shine Allah abun bautanku wanda ya farar da halittanku don haka da kansa Allah ya ce fa'abuduhu ku bauta masa ku yi abin da yake so karka damu ko me za ka rasa cikin bautan Allah in Allah ya karɓan maka ba za ka tozarta ba a duniya kuma lahira wasu na ihu kai hutawa za ka yi an fahimta ko to da haka a bauta mishi Allah ka ba mu ikon bauta maka kamar yadda kake so afala tadhakkarun mal Allah ta'ala ce wai shin ma ba za ku azatu ba ai a fili abin yake duk abin da ya faɗan nan da hankali ma za ka riske su innahu Allah ɗan uwa musulmi shine fa Allah azza wa jalla ma zukira min qalilin Allah shine wanda ba a taba ambatan shi a cikin wani abu kaɗan ba illa kasarahu ba sai Allah ya sa wannan abin yayi yawa duk abin da aka ambaci Allah a cikinsa to sai Allah ya yawaita wannan abu wala inda khawfin Allah fa shine wanda ba a taba ambatan shi a cikin tsoro ba illa azalahu ba sai ya gusar da wannan tsoron ba ku ga annabi Musa alaihi salam ba lokacin da Allah ya ce wal alki asak jefar da sandanka falamma ra'aha tahtazzu ka'annaha jannun walla mudbira da ya ga sanda ta zama kaman kumurcin maciji me yayi juyawa yayi a guje Allah ta'ala ce da shi la takhaf ko karka ji tsoro khudha wa la takhaf kama sannan kuma karka ji tsoro maganar Allah da yaji nan da nan tsoro ya tafi kuma yi ma Allah da kun fahimci maganar ko to ba a taba tuna Allah ba har sai gashi yana maida mu fir'auna da martani wa inni la azunnuka ya fir'aunu masbura ko tsoro ya wuce har an tsaya gam ana kara addinin Allah to ba a taba tuna Allah cikin tsoro ba face sai tsoron nan ya goshi shi yasa wannan zaka ga hatsarin rashin karanta alkur'ani a rayuwar mutum ko rashin halartar wuraren da ake karatun addini saboda waɗannan wuraren su ne wurare biyu da za su baka daidaito har ka iya mutuwa da kalmar shahada ko ka mutu da wani kalma mai kyau zuwa ga ubangijinka yawan karanta littafin Allah duk harshen da ya jiku da littafin Allah Allah bai barinsa a yayin fitar ransa ya mutu da wani shirme ko ko wani ƙara na mara daɗi ya bar duniya da shi sai dai tafi da abin da Allah yake so ya yarda da shi mafi karanci in ma bai furta komai ba dai zai mutu cikin shiru da mutunci na biyunsu shine wuraren karatu da suke raye zuciya wannan tun mutum yana yaro yana masa yana masa amfani a nan yan majalisun nan akwai abokinmu da suka tashi suka koma Abuja da zama tun wuraren 2002-2003 yara ne su biyu ina ga kamar na taɓa gaya muku wannan magana sun koma abuja direban su ya ɗauko su a mota sun da daga makaranta akwai lunchbox ɗinsu a cikin mota direba ya sauke su sun shige gida shi kuma ya gaba ya juyo mota ashe ɗaya daga cikin yara ya bar lunchbox ɗinsa ya manta da shi ya fito a guje zai ɗauko lunchbox ɗin kuma direba na dawa da ribas ya bige yaron ya faɗi to mai gadinsu na gani sai ya ihu shi kuma direban sai ya ruɗe ya ɗauka ya taka yaron ne sai ƙara taka mota sai ya haye kanshi taka yaron nan ne da motan baya sannan ya fahimci ya taka mutum sai ya tsaya ya taka wani abu sai ya tsaya in takaice muku yayan shi da suka dawo makaranta tare shi ya jawo yaron nan daga ƙasan mota yana numfarfashi zai mutu wallahi yaron nan tambayan da ya yayansa shine don Allah menene ma malam yace karatun mutuwa yace la ilaha illallah wallahi tun da ya fara kalmar shahada yaron nan har ya mutu kalmar shahada yake akwai abokinmu yana nan kuma ne imani zai ji karatun nan Dr. Ibrahim Wamba ai santa yake aiki na faɗi wannan saboda ku gane muhimmancin karatun addini gare mu da 'ya'yanmu mun zauna makwabtan juna da shi har yanzu ɗiyarsa tana karatu a makaranta ta malam suleiman kasanta halima usman wamba har yanzu muna tare da shi ɗansa ƙaramin yaro ya taɓa rasuwa wallahi sanda zai rasu yana magagin mutuwa in hankalin 'yan uwansa ya tashi har da mahaifin sai ce baba mala ya ce a shiru karatun mutuwa ake la ilaha illallah in aka ce subhanallah sai ce ba haka mala ya ce ba la ilaha illallah wallahi yaran nan da kalmar shahada ya mutu wallahi da kalmar shahada ya rasu anan kawo ni na san lokacin makwabta na ne to ana son ka je inda ake ambatan Allah saboda duk doron kasa ba inda mala'iku ke zagayewa suna roƙa ma mutane gafara sai wurin da ake ambatan Allah a wurin Allah subhanahu ta'ala banza Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa Allah ya tsine ma duniya da duk abin da ke cikin ta in ba ambatan Allah ba da abin da ke da alaka da ambatan Allah subhanahu wataala to so da haka akwai bukatar wannan mu natsu mu dawo cikin jikin mu mu fuskanci gaskiya duniya ana mata shiri ba a kyale ta wala tansa nasibaka min ad-dunya ka nemi duniya yanda ya kamata da gaske ka nemi duniya amma wallahi zamto kayan ka daure ke koda haja za ta tsinke to ta tsinke maka kan gaba kar ya zamto duniya ta ce ƙarshe abinda muka tasa ta a gaba domin ba wanda ya taɓa binta kuma ta haifar masa da ɗa mai ido Allah ka kyautata ƙarshen mu to shine malai ke cewa Allah shine wala inda karbin ba taɓa ambatan shi a wurin wani bakin ciki ba illa ka shafa hufa ce ya yaya wannan bakin cikin wala inda hammin ba a taba ambatan Allah a cikin wata damuwa ba wa ghammin da kunci illa farrajahu ba ce ya yaye ma mutum kuncin Allah ka yaye ma dukkan musulmi da mu baki daya wala inda dhi'in ba a taba ambatan Allah yayin da ake cikin kunci ba illa wasa'ahu ba ce Allah ya yalwata ma mutum wala ta'allaqa bihi da'ifun Allah shine wanda babu wani mai rauni da ya taba jingina yara taya da shi illa a fada hulkuwa face sai Allah ya malalo masa ƙarfi ya zanto mai ƙarfi saboda ya dogara ga wanda ya fi ƙarfin kowa wala dalilun babu wani ƙasƙantacce da ya taɓa ambatan shi illa a nalahul aiz face sai ya samar masa da buwaya wala faƙirun babu wani talaka mabukaci da ya dawwama cikin roƙon Allah da ambatan shi illa a sarahu ganiyan face sai Allah ya mai da shi mawadaci Allah ka wadata mu daga rahamarka wala mustawhishun babu wanda ya shiga cikin rudu ya ambaci Allah illa illa anasahu face sai Allah ya nutsar da shi wala wala maghlubun babu wanda aka rinjaye shi ya dukufa wurin tuna Allah da ambatan shi illa ayyadahu face sai Allah ya karfafe shi wa nasarahu kuma ya taimake shi wala mutarrun babu wani wanda ke cikin matsananciyar bukata da zai tuna Allah ya roke shi illa ka shafa durrahu face sai Allah ya yaye ma mutum wannan cuta da yake ciki wala sharidun babu wanda ya shiga cikin dimuwa ko korarre illa awahu wanda ne ambaci Allah face sai Allah ya tattaro shi ya dawo da shi wurin sa fa huwa al-ismu alladhi tukshafu bihi al-qurubat yan uwa sunan Allah fa shine sunan da ake yaye bakaken ciki da shi watustanzalu bihil barakat kuma da shi ne ake sassaukar ake saukar da albarka masu yawa tujabu bihi da'awat da sunayen Allah ake amsa kiraye-kiraye watuqalu bihil atharat kuma da sunan Allah ne ake yafa kurakurai Allah ka yafe mana da tsarkin sunayenka watustadfa'u bihi sayiat da sunayen Allah ne ake kore ma mutum munanan ayyuka in ka tuna Allah sai yaye maka ka roƙe shi gafara sai gafarta maka wa tustajlabu bihi alhasanat da sunan Allah ne kuma ake janyo makai kyawawan abubuwa alal malik karfe nawa kuke sallah saura minti goma Allah mai iko dare ya daina nisa unguwanku wa huwa al-ismu alladhi qamat bihi as-samawati wal ard yan uwa musulmi sunan Allah shine sunan da sammai da ƙasa suka tsaye da shi bi ghairi amadin tarawnaha ko ga sunan ba ginshiki ba filas din da kaje ba ga inda Allah ya tare aka tara sama ba ko ba haka bane to sai malai yake cewa wa bihi unzilatil kutub da sunan sa ne fa aka saukar da littattafai alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitab ko walam yaj'al lahu iwaja wa bihi ursilatir rusul da shine aka aiko da jakadu dan su zo su kira mutane zuwa ga tsira da rahama wa bihi shari'ati shara'i da sunan Allah ne aka shar'anta dokokin shari'a na ayi ko a bari wa bihi qamatil hudud da wannan ne ake tsaida haddi wanda yayi ai masa wa bihi shari'al jihad kai da sunan Allah ne ta kai ga abu yakan kamari ma tsaye da jihadi saboda tsaye da haƙƙin Allah kenan abu ba abun wasa ba wa bihi in qasamatil khaliqatu ila su'ada wal ashiya da shine kuma aka raba halittu zuwa wanda suka rabauta da waɗanda suka tabe dan dole a ran alkiyama za a rabu biyu wasu za su rabauta rabauta na har abada Allah ka samu na cikin su wasu kuma za su taɓe taɓe wadda har abada kuma sun shiga matsala Allah ka nisanta mu da shiga cikinsu to irin wannan yana da alaƙa da yadda aka bi Allah tun a duniya tunda hatta tambayan kabari annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana cewa za a tambayi mutum game da addini ko da me zai ce game da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma waye annabinsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a wannan lokacin fa kai tsammanin wai dan ka sa amsa a duniya shikenan zaka amsa arha kamar yadda ka santa a duniya ce a'a Allah ne kaɗai ke tabbatar da masu imani da tabbatacciyar magana a irin a wannan lokacin. Allah ka tabbatar da harasanmu. Wa bihi haqqatil haqqa da suna Allah ne mai aukuwa take aukuwa ita ce alƙiyama. Wa wa waqa'atil waqi'a kuma da shine mai aukuwa take aukuwa idza waqa'atil waqi'a ko laysa li waqa'atiha kaji ba in alkiyama ta faru ba wanda sai karyata faruwanta akwai wanda ga su khafidatun ita alkiyama khafidatun tana kaskantar da wasu da ake ganin manya ne a duniya sannan rafi'a tana daukaka wasu waɗanda ake ganin me kaskantattu ne yana da alaka da yadda mutum ya bi Allah an gane ko yawa wa bihi wudi'at al-mawazin da wacce ne ake sanya ma'auni da za a auna ayyukan bayi ina shirka ina tauhidi ina sunna ina bid'a mawazin al-qis ma'auni na adalci wa nusiba sirat kuma da wannan ne ake kafa siradi kowa ya hau Allah subhanahu wataala na cewa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya babu wani mutum a cikin ku wallahi sai ya hau kan sirati wannan wani hukunci ne zartacce a wurin ubangiji ba wanda isa ta da shi annan sulasun ya yi bayanin siraɗin nan ya ce siraɗi gada ce da aka shimfiɗa ta a tsakiyar gadon wutan jahannama a tsakiyar wutan jahannama ya ce wutar jahannama za ku ganta baka ce wulik siraɗin nan shi ma baki ne ƙirin annan sulasun ya ce a haddu minas saif a haddu minas saif ya fi takobi kaifi ba gada ce mai fari irin wancan ta kawo da ake so motoci hudu goma su hau ba lalala manzala sulasa ya ce fadin adabku sirancinsa in ji manzala sulasallar kamar silin gashin idan ka tsun ko guda ɗaya ka kalla ka gani to hakan nan yake ya ce a haddu ta fuskan kaifi kuwa ya fi tsananin kaifi mina sai fiye da takobi ba fadi ga tsananin kaifi kamar dai ka ce kamar reza haka za a haushi wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya hau tafiyar shekara 500 ne zai yi akai nisan shi tafiyar shekara 500 idan an hau shine ta ce wancan ayan take bayani zan dawo kan ayan ina mana shimfiɗan bayanin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ne a ƙarƙashin wannan aya yace kowa zai hau musulmi da kafiri hasken gabbai na alola za su haska mu muminai su ga gabansu saboda ya ce baka ce kirin jahannaman ma baka ce to shi ne yake cewa idan aka hau mu kanmu annabawa da manzanni ya ce wasu za su wuce kalbarki kaman walkiya duk da tafiye shekara 500 ne akwai wanda imaninsu da aikinsu na kwarai za su wuce ne kaman walkiya sun gama da ita ya Allah ka sa muna da rabo don tsarkin sunayenka sannan ya ce sai wasu su biyo bayan su kan rihi kaman iska kun ga an fara rage speed din tunda iska bai kai walkiya sauri ba sannan ya ce wasu za su wuce kamar wanda ke kan lafiyayyen doki a guje kamar ka ce wanda ke kan lafiyayyen mota ya takata a irin wannan lokacin to ya ce ba za a gushe ba dai a takaice yana siffanta yadda mutane za su tsallake siradi yan uwa musulmi wallahi har sai da annabi sallallahu alaihi ya ce wasu za su wuce jikinsu fata-fata kamar naman kwata duk ta yanke su da jini za su sha duk jina-jina a cikin wannan tafiyar da mutane ke yi ya ce za a rinka jefo yula ƙugiya hook Allah zai rinka jefota tana ratsa wannan yula ce ta ce zumunci zumunci ne Allah zai maida ta kwatankwace haka ana jefota tana wucewa ba ruwanta da kai in kana sadar da zumunci in ko mutum bai sadar da zumunci irin su ne mutane da za ta rinka yagan namansu tana komawa da shi akwai wanda in ta riki naman sa annabi sallallahu alaihi ce kashi ne wurin sai dai ta jefa su wutan jahannama to annabi sallallahu alaihi ce a wannan ranar mu kan mu annabawa da manzanni wallahi ba abin da zamu iya yi muku illa iyaka mu mun tsallake muna can karshe kowane annabi da manzo yana hango tahowan mutanansa ana zabar gada mutane na zuba cikin wutan jahannama yace mu kan mu annabawa abinda kawai muke iya faɗi a wannan rana shine rabbi sallim rabbi sallim rabbi sallim Allah ka kubutar Allah ka kubutar abin ya wuce ka ce wane wane a'a Allah ka kubutar Allah ka saukaka Allah ka saukaka Allah ka kubutar shine sai Allah ya cika shi magana cikin suratul maryam yace summa nanajjil ladina taqaw za mu kubutar da duwanda ya ji tsoron Allah bai da problem duk wanda ya bi Allah yanda ya kamata ya kwantar da hankalin shi an gane ko ya ce za mu kubutar da wanda suka ji tsoron amma fa ku sani wa nazaru zalimi na fi hajjifiya za mu bar kafarai gurfana wanda suka yi zalunci a nan gurin wannan shi ne a takaice malai ce za a sanya sirati wa qama suqul janna sannan za a tsaye da kasuwar aljanna kasuwa ce da ake cinta duk ranar juma'a Allah ka sa mu na ciki wannari da na wuta Allah ka raba mu da wuta wa bihi ubida rabbul alamin da wannan ne aka bauta mu ubangijin talikai wa humida kuma ake gode masa wa bi haqqihi bu'ithat ar-rusul da haƙƙin Allah ne aka aka aiko da jakadu wa anhu su'al kuma akan su za a tambayi mutum fil qabri a cikin kabari wa yawmal ba'thi haka nan ranar tada mutane rayuwa ta koma cikin su tashi wan nushur da kuma tado da mutane gaba ɗaya na tattaruwa wa bihi al-khisam da wannan ne za a yi jayayya sa'insa a kan Allah ne za a yi sa'insa wa ilaihil muhakama kuma dole dai ga Allah ake mai da hukunci da abin da ya zartar dole shi za a yi Allah ka zartar mana da alkhairi wa fihil muwala don Allah ne ake jibintan mutum a soshi ba don wani abu ba wal mu'adati kuma don Allah ne ake kin mutum ko da akwai kusanci wa bihi sa'ida man arafahu da sanin Allah ne duk wanda ya san Allah ya rabauta wa qama bi haqqihi kuma ya tsayi da da haƙƙin Allah wa bihi shaqiya man jahilahu da Allah ne duk wanda ya jahilci Allah yakan tabi Allah ka tsare mu da tabewa wa taraka haqqahu kuma ya zamto mutun ya bar haƙƙin Allah fa huwa sirrul khalqi Allah shine sirrin halitta wal amr da adda umurni wa bihi qama da wannan ne wa bihi qama kuma da Allah ne halittu din suka tsayu wa ilahi intaha kuma gare shi ne komai ya kare falhalku bihi wa ilai dukkan wannan sunaye da aka faɗa na Allah ne kuma gare shi suke koma wani ajilihi kuma dominsa fama wuji da halkun ba taɓa samun wani halitta ba wala amrun ko na al'amari wala sawabun ko na sakamako wala iqabun ko iquba illa mubtadiyan minhu face ya zamto ya faro ne daga Allah sannan kuma muntahiyan ilaihi mai karewa zuwa gare shi duk wani abu daga Allah yake kuma gare shi yake karewa wa zalika mujibuhu wa muktadahu kuma wannan shine Allah shine mai wajabta komai kuma mai mene mai tursasawa akan wannan abun nan din mai hukuntawa to ina ganin mu tsaya nan ko sai mu tashi qala Allah jalla wa ala Allah ta'ala ya sa mu dace abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa mu tarayya alada wanda muka kuskure Allah ta'ala ya fi mana wa alaikun salamatullah na'am kasuwa ce annan salamatullah ya ce yan aljanna za su rinka fitowa duk ranar juma'a suna haduwa a wurin kasuwa ce amma ba ta siyayya ba ta jin daɗi da morewa sabili da aljannan wani kila daban da ta wani an fahimta ko amma wannan wuri ne da dukkan ‘yan aljanna za su rinka fitowa su ji daɗinsu su more a dukkan ranar juma za a haɗe da juna a tuni ba haɗe da kai aljanna ba kuma da baka za mu rinka haduwa ce insha Allah insha Allah kun gane ko wato kun san ita rayuwa tana daɗi ne akwai soyayya da yankwantaka ba abin da ya fi rayuwa daɗi akwai soyayya ku duba ku gani ko a yanayin tunanin dan adam dan adam kan tunanin ya samu dukiya ko samu mulki zai ji dadi amma duk abin da ka samu in akwai kwanciyar hankali da soyayya yana kun wani abin dadi sai dai kai ta buri duk adam yana da buri ba wanda bai so a ce yana ba wanda yake so a ce yana cikin wahala ko bai cikin wadata amma akwai sirrin abin da yafi wadata ta hakika da mu muke kirgawa dadi shine so ka kula ka gani duk sanda kaga makiyinka ka tabbatar makiyinka ne ko kai waye sai ka ji zafi a ranka sai dai imani ya sa kawai ka jure ina fata an fahimci wannan saboda Allah halitta dan adam da baya son makiyinsa ku duba wahshi ku gani wahshi shi yasa a musulunci aka ce in wani ma na zagin wani karka gaya mishi kai ma wancan din nasiha ne ka ja mai kunni amma karka gaya ma wancan dan ka gaya mishi dole zai ji zafi a ran shi kuma wannan yan uwartakan zai rauni dole zai rauni saboda tsoka ne a zuciyarsa ba kashi ba kun fahimci kun fahimci kun fahimci magana to annabi sallallahu alaihi wasallam wahshi wanda ya kashe hamza ai kun sai ya zo ya musulunta kuma inda annabi sallallahu alaihi wasallam ke tsananin san hamza a duniyar nan sai da yazo yake ce mishi in ya ganshi ya shigo sai yi sun gaisa sai ce ina ma da zaka kauda fuskar ka daga gare ni saboda musulunci ya riga ya hada su annabi sallallahu alaihi wasallam yana san shi amma kuma yana tuna masa da damuwar da bai so ya rinka tana ta shi yasa ya roki wannan alfarman daga gare shi ina fata mun fahimta to haka abin yake duk dan adam yakan so a so shi shi ma kuma yakan so wani abu to in aka je aljanna irin wannan soyayyan Allah ta'ala kansa yakan ma cire damuwan a rai ba za ka ji damuwa ba in dai mutum na aljanna ne ko ya taɓa munana maka Allah zai cire wannan zafin ba za ka ji shi ba saboda abin da za a yi ma 'yan aljanna a farko farko shine wani za'ana ma fi sudurihim min ghillin sai Allah ce ikhwanan za mu zara duk wani rashin jin daɗi na wane bai kyauta mun ba wane ya mun kaza wane ya taka ni da shi aka yi mun kaza a'a tun anan duniya ya kamata zuciyarka na iya kauce ma irin waɗannan saboda ita damuwa hatta lafiya ai tana cutarwa in ka shiga damuwa nemi mafita in wanda zaka iya fita ne yi kokari ka fita in wanda ba ka iya fita bane roki Allah ya fidda kai amma ruko karka rinka rike mutane a zuciyarka kakka zamto kana da kullata da kwakwafi da an maka ka tanano ka ce ka a'a kawai ka tsaya ka tunkari abu ka yi gaba abinda Allah ya so zai faru zai faru ba za ka iya canja shi abinda Allah bai nufin ba zai faru ba shikenan to irin wannan yana taimaka ma mutum ya ji daɗin rayuwa a duniya kuma ya ce sa Sheikh Aidul Qarni ya wani littafi ya sa mai suna La Tahzan an yi na turancin shi Don't be sad kakkai bakin ciki littafin duk in ka buɗe page ɗaya ko biyu ku duba a internet na san za ku samu PDF ɗin shi so da ka duba za ka ga kawai duk damuwarka kawai za ka an cire maka shi yanzu sau da aka a takaice dai annabi sallallahu alaihi tabbatar akwai kasuwa ta lahira wanda za a rinka ci a gida aljanna dukkan ranar juma'a ɗan aljanna za mu rinka haɗuwa insha Allah ta'ala muna muna morewa sannan sannan yi waje na sallama sai mako mai zuwa Allah ya kai mu to shi ma wannan karatu Allah ya kai mu mako mai zuwa sai mu ci gaba subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh